الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد godiya ta ƙara tabbata ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala wanda ya sake ƙaddara haɗuwarmu domin ci gaba da karatunmu na tauhidi a cikin littafinmu mai albarka littafin kitabu tauhid wallafar a shekul imam mujaddiduddin muhammadu bin abdulwahab ibn sulaiman at-tamimi rahmatullahi alaihi a wannan masallaci namu mai albarka masjidut tauhid a karatu wanda ya gabata da taimakon ubangiji tabaraka wa ta'ala mun gama karatu cikin babe wanda yake yi mana bayani dangane da abin da ya zo shi na nasosi na shari'a game da abin da ya shafi almusawiruna wanda a yau insha Allahu ta'ala za mu tashi daga kan babe wanda zai yi mana bayani game da abin da ya shafi yawan rantsuwa da sunan Allah نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم باب ما جاء في كثرة الحدث وقول الله تعالى واحفظوا أيمانكم وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلف منفقة للسلعة ممحقة للكسب أخرجاه نعم باب ما جاء في كثرة الحلف wannan babe zai yi mana bayani dangane da abin da ya zo shi daga Allah subhanahu wa ta'ala da kuma manzan shi game da abin da ya shafi yawan rantsuwa mutum ya zamanto ya cika yawan rantsuwa a cikin al'amuran shi a cikin mu'amalat ɗinsa a cikin zance ɗinsa saboda bai dace ba abin da ya shafi yawan rantsuwa saboda yawan rantsuwa da suna Allah wato yana nuni akan cewa shi wannan mai yawan rantsuwa da Allah a zuciyar shi ba girma Allah sosai a cikin zuciyar shi sai ya zamanto da kowane lokaci al'amari tafi zai yi rantsuwa akan suna da Allah al'amarin da bai kai kawo ba zai yi rantsuwa da Allah akan magana wanda take ta gaskiya zai yi rantsuwa da suna Allah akan magana wanda take ta ƙarya zai iya rantsuwa da Allah wannan bai dace ba da kuma bayani game da faɗar Allah tabaraka wa ta'ala da ya ce wahfazu aimanakum Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce ku kiyaye rantsuwoyinku zamanto lokacin da bawan Allah musulmi ya yi rantsuwa to inda ba tura ta kai bango ba kada ya warware wannan rantsuwar tashi sai dai in ya zamanto cikin warware a rantsuwar tashi akwai alkhairi sama da dogewa akan rantsuwar tashi to shi kenan sai ya warware wannan rantsuwa tashi kamar yadda ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi ya faɗa a cikin hadisi ingatacce na bukhari da muslim hadisin abu huraira adala ce inni wallahi insha Allah la ahlifu ala yaminin fa ara ghayraha khairan minha illa kaffartu an yamini wa ataitu alladhi huwa khair hadisin abu musa al-ash'ari kuma hadisin abdurrahman ibn samura وإذا حلفت على يمين فرأى غيرها فرأيت غيرها خيرا منها فأتي خيرا منها وكفر عن يمينك حديث عبد الرحمن ابن سمرة wanda shi bana cikin Bukhari da Muslim to ubangiji subhanahu wata'ala ya ce ku kiyaye rantsuwoyinku kar ya zamanto kawai kuna yin rantsuwa akan abubuwa waɗanda suke ƙanana sannan kuma kare zaman to kuna yin rantsuwa kuma daga ƙarshe sai ku tayar da wannan rantsuwar taku idan bawan Allah musulmi ya rantse to ya zaman to ya doge ya tafi matukar ba alkhairi bane wajen dawowar tashi la an yalajja ahadukum bi yaminihi fi ahlihi athamu lahu inda Allah min an yuhdiya kafaratahu allati iftarada Allah alayhi hadisin Abu Huraira wanda shi ma yana cikin Bukhari yana cikin Muslim na'am hadisi na farko a wannan babi a abso shi daga abu huraira abdurrahman ibn sakhar allah ta'ala ya kare da da shi abu huraira ya ce na ji jakadan allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa alhalifu manfaƙatun lissila ma'aiki alaihi salatu wassalam ya ce rantsuwa ta ƙarya tana sawa kadara ta samu shiga a wajen wanda ya zo siyanta rantsuwar ƙarya ga ɗan kasuwa ya zamanto ya cika yin rantsuwa ta ƙarya ko ya ce wallahi kadaran nan jika sha biyu na siye ta shi kuma jika takwas ya siye ta kaga wannan rantsuwar da ya yi rantsuwa ce wanda take ta ƙarya to zai sa wannan kadara ɗin ta samu shiga a wajen wanda ya zo sai ya ce to a ba sai ka rantse ba yanzu ni na sai ta sha biyu da rabi to to je ka saboda kai ne amma dai gaskiya in ba dan kai bane da sai ta kai sha uku kaga jika hudu da rabi ya ce amma duk da haka yana cewa saboda shi ne wannan rantsuwa ce ta ƙarya yi a nan ma'aiki alayhi salatu wassalam ya ce tana sawa kadara ta bawa ta samu shiga a wajen wanda ya zo siyanta ko kuma yanzu ka sani akwai kaya wanda yake kalite akwai yaji wanda yake kalite akwai kuma wanda yake jabbi wanda ya tafi siye irin bagidaje ne wanda shi la yufarriqu bainal jayyid war radi'i baya iya bambancewa tsakankanin kalite da wanda ba kalite ba kawai shi dai in ya ga fawu to ko dan yadi yadin dala 100 zaka iya saya mai akan jika biyu kuma a tafi zai ce yadi nake so mai kyau sabga ce gare mu na fita kuma irin dan jika biyu nan kawai kace to ka san shi yace a ai shi yasa na zo ni ka diba wani kace wallahi wannan ai shi yake zamu ni yanzu wannan odar Belgic ne ka diba wata kasa wanda zaka rikita shi da ita baka ce mishi ma odar Nigeria ne dai rena ta ce odal barjik ne can kasashen waje ai daga can ake shigo da shi kana ganin tamburkinsu wannan jika uku jika uku da rabi jika biyu da rabi ba abin da baya amma kai ba da jika biyu da hamsin nan gobe ka dawo wallahi amma wannan kayan mu ma a can ya fi jika biyu a wajen shi ko akan dala tamanin tamanin ya siyo yadin saboda ya san dai kawai bijejje ne ya zo shi kuma zai buga shi ya koma ya ce to to shi kenan ba damuwa kaga wannan zai sa kadarar ta samu shiga saboda ya yi rantsuwa da Allah akan cewa wannan kalite ce tare da cewa kuma ya sani ba kalite ɗin ba ce ko kuma lokacin da mutum ya yi rantsuwa akan kadara cewa kadarar shi adadinta kaza ne tare da cewa kuma adadin ba haka ba ne ya sani sarai bahu ne na shinkafa ɗan kilo 25 ɗin nan shi kenan sai ya zo shi da yana da kwai injin dama da ake danne su sai ya ta cika shinkafa kilo 24 da ɗan tsakure kilo 24 kilo 23 da rabi yana ta cikawa kuma bahun oriba in ka buɗe ba oriba ba za a gani samfur 100 bisa 100 za ka yi ta ganin waɗansu abubuwa a ciki wata oriba ce wata ba oriba ba ce wata mai tashi ce wata ba mai tashi ba ce ganin sai ka je ka siya kai shinkafa oriba ka siya amma kuma in aka kawo gidanka aka dafa sai ya ga ta laƙi ta cafki amma ga wancan shi ya siyi ori ba amma a gidan shi aka hudo abinci sai ya gani ta yi wasar to sai kake tumar matarka ba ki iya abinci ba je ki gidan wancan ta koya miki abinci ita kuma ta san tafi wancan ma iya abinci kai kai ne baka siyo shinkafa mai kyau ba sai ya zama to shi wannan mutumin ka je ka ce kai ori ban nan taka ba mai kyau din mace ce wallahi mai kyau din ci ori ba ce aka baka tak tak halar ka maka rantsuwa kuma ya rage maka dala ɗari daɗi kake ji shi wancan ya saye ta jika sha shida kai ka saye ta sha biyar da rabi ka ce aiwa ne ya fi wani ragin kasuwanci kaga wannan zai janyo mai mutane to tare da cewa kuma shi kuma abin da wancan ɗin yake mai saida ta sha shida shi ne adalci ko sha shida da rabi zai saida ta ya fi wannan mai sha biyar da rabi wanda ba gaskiya cikin lamarin shi mun gane da kyau to ma'aiki alaihi salatu wassalam ya ce alhalifu wato rantsuwa ta ƙarya manfaƙatul lissil'a mai sawa kadara ta samu shiga ce wajen wanda ya zo siyanta mamhaƙatul lilkasbi amma mai shafewa albarkan nema ce duk wanda yake so abin da yake nema kasuwancin shi Allah tabaraka wa ta'ala ya shafe albarkar da take ciki shine ya zama to yana yawan rantsuwa a cikin harkar shi rantsuwa ta ƙarya wannan ya zo ka ce ya ce jaka shida ka ce wallahi ko ni bin siye shi jaka shida ba kai kuma jaka biyar ka siye shi so kace ya kara maka wani abu ka ce ko kai baka siye shi jaka shida ba kana nufin ya fi jaka shida a wajenka shikenan ya siya shida da rabi ko shida da rabi da hamsin ko bakwai to kar ka yi tunanin cewa wannan jika biyun da ya kara maka Allah tabaraka wa ta'ala zai sanya albarka a cikinta sai ga cewa gashi nan kuɗin kana samu amma kuma baka san inda kake kashe su ba kamar ana kunna musu wuta kai a jikinka babu wannan kudin a gidanka babu wannan kudin matarka tana kukanka ko dala ashirin ka bada asiran maji in ka zo sai kana ina dala biyar kita ba na baki 20 ba siyo ran maje na 15 ina dala biyar din in mai kai in mai ka saya a gurin makwabcinka ya zuba maka a moto in dala bi ka biyo shi sai ka zo ka ce ya baka kudinka ba kuma duk da haka kawai baka ganin tafiyar yadda ya kamata kai baka dinka kasa ba baka suba ba a cikinka baka yi sadaka baka yi ba komai amma za ka yi ta ganin ka waɗansu al'amura wani lokacin ka fita a ce maka motan ka ya ci jika ashirin ka ɗauka ka bada a ƙarhe ka yi ta kashe a kuɗin saboda Allah tabaraka wa ta'ala ya cire albarkar abu amma in ya zamanto ka dangana da 'yar kaɗan ɗin nan ba tare da ka rantse ba abu ya so maka saboda ita dama riba ba iyakance maka riba ba ba iyakance maka riba ba buƙatar a ce sai ka yi wa mutum rantsuwa wallahi kaza din nan nima ban sai shi haka ba tare da cewa kuma kai kuma ƙasa da haka nan ma ka saye shi a kawai ku yi kasuwanci da mutum abin da ka saye shi jika biyar babu laifi ka saida shi bakwai da rabi amma dai ka sani baka daga cikin wanda ma'aiki ya musu addu'a rahimallahu rajulan samhan idza ba'a samhan idza ishtara samhan idza iqtada ma'aiki yayi addu'a ga dukkan mutumin da zai zamanto mai saukin kai ne wajen siye da siyarwa da kuma amsar bashi ko ba da bashi mun gane da kyau wannan hadisi bukhari da muslim suka fitar da shi na'am وعن سليمان أن رسول الله صلى الله وعن عليه سلمان.
وسلم وعن سلمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم وشيمئ زان وعائل مستكبر ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه رواه الطبراني بسند صحيح wa an salmana radiyallahu anhu wannan hadisi shi kuma an amso shi daga salmanul farisi Allah ta'ala ya kare yadda da shi salman ya ce haƙiƙa ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya ce thalathatun wato nau'i na mutane guda uku la yukallimuhumullahu ubangiji subhanahu wa ta'ala ba zai yi musu magana ba magana wanda za ta sanya wato kwanciyar hankali da nutsuwa a tattare da su wala yuzakkihim sannan kuma ubangiji tabaraka wa ta'ala ba zai tsarkake su ba daga dattin laifuffukan da suka kwasa a wannan gida na duniya ranar tashin alkiyama walahum azabun alimun ma'aiki alaihi salatu wassalam ya ce bugo da ƙari sannan kuma azaba mai raɗaɗi ta tabbata a gare su wato waɗannan nau'i na mutane guda uku na farko ma'aiki ya ce ushemiɗun zanin wato tukala wanda yake mazinaci wanda ya zamanto furfura ta kunno mishi amma duk da haka yana hali irin na matasa 'yan bana bakwai shine gashi nan ya manyanta ya kai shekara 60 amma ka ganshi da tankiyo ka ganshi a gidan barasa ka ganshi a gurin 'yan mata ka ganshi a coci ka ganshi a gidan wato gidan karuwai da sauransu wato dukkan mai- ba- dattijan da ya zama to bai rike mutuncin shi na dattijantaka ba hurhura ta kunno mishi amma duk da haka yake zuwa gidan karuwai yake zina to wannan Allah subhanahu wata'ala ranar tashin alkiyama ba zai yi mishi magana ba da kalma wanda za ta faranta mishi rai saboda wato zina sha'awa ce take tayar da ita ko to shi wannan dattijo ne ya manyanta sha'awar shi ta karamta to amma kuma duk da haka har yanzu ya kasa yin karfin sha'awar shi yake zuwa yi zina to ma'aiki alaihi salatu wassalamu yace wato Allah tabaraka wata'ala ba zai yi mai magana ba magana wanda za ta faranta mai rai saboda yana daga cikin waɗanda aka yi umarni da a mutunta su a girmama su shine dukkan mutumin da yake da kwai furfura to shi bai rike darajar furfura ba hadisin abu musa al-ash'ari wanda yana cikin sunan na, na, na abi dawud da Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce inna min ijlalillahi ta'ala ikramu dhishaybatil muslim yana daga girmama ubangiji subhanahu wa ta'ala mutunta dukkan mutumin da yake hurhur yake da hurhura wanda yake musulmi ne kuma to gashi da furfura amma kuma duk da haka ya bai daina yin alanji ba bai daina ƙara'i ba bai daina aikata ayyuka na matasa ba a gan shi shi ne a filin ƙwallo yana zaune da shi da sa'annin jikokin shi ana ta hira wannan ya ce ƙarya kake ya za a yi ka cewa ne ya fi wani iya ƙwallo shi ma ya yi magana wanda ya ce mishi ƙarya kake shi ya ce wa jikan shi ƙarya ke shi ma jikan ya ce shi ƙarya kake ce wallahi ƙarya ne wani ya fi iya kwallo da haka cewa irin waɗannan abubuwan to in ya zama to babba bai rike mutuncin shi ba to ai ba tunanin cewa kuma zai yi hankali ba tunanin zai hankali yaro idan yarinta ta sa ya aikata irin waɗannan abubuwan za a ce yarinta ce wataran sai labari amma babba wanda yake ya manyanta amma kuma yana irin hali irin na wato wawaye shi wannan ba a tunanin cewa kuma zai yi zai koma mai lafiya daga ƙarshe ma'aiki alaihi salatu wassalam ya ce wa ailun mustakbir nau'i na biyu shine da talaka wanda yake mai girman kai talaka mai girman kai saboda abin da yake kawa girman kai wato shine akwai idan mutum yana da akwai girman kai lallai akwai abin da zai sa shi girman kai to amma talaka yamci wanda ba shi da ko biye kawo kuma yana da girman kai yana takewa gaskiya in gaskiya ta bayyana a gare shi baya amsata sannan kuma yana ganin kowa a hanci wannan shi ma Allah subhanahu wata'ala ba zai kallace shi ba da idan rahama sannan kuma ba zai mai magana ba maganar da za ta faranta mai rai sannan kuma azaba mai radadi ta tabbata a gare shi saboda idan mutum yana da akwai yayi girman kai to wannan Allah tabaraka wata'ala ya faɗa a cikin alkur'ani ko kalla innal insana la yatgha an ra'ahu istaghna Allah tabaraka wata'ala ya hakaito mana kissal qarun inna qaruna kana min qaumi musa fa baga alaihim wa atainahu min alkunuzi to wannan akwai dalilin da yasa ya girman kai amma ba CDD ba sadada ba ka da dala ba ka da kobiye baka ajiye ba a kwant baka ajiye ba a gida baka ajiye ba a suto ka fito ba komai a ajihunka amma duk da haka kuma ka zama mai girman kai kaga ai Allah subhanahu wataala kai ma ba zai maka ba abin da ya dace mun gane da kyau saboda a'il mustakbir wannan Allah subhanahu wataala shi ma baya kallon sa wa rajulun ja'ala Allah bida'atahu da kuma mutum na uku da mutumin da ya sanya ubangiji subhanahu wataala a matsayin shine hajarsa ya sanya rantsuwa da Allah a matsayin ita ce hajarsa ita za ta sayar mai da hajar da ya kawo kasuwa ita za ta saya mai haja la yashtari illa bi yaminihi baya sayan kadara face sai da rantsuwa ka zo ka tafi kasuwa sarawa kaya shikenan ka je wajen alhaji ka ce wallahi alhaji wannan kayan da kuke saya mu sha biyar da rabi wallahi in muka je 20 ce ake dora mana a rage mana alhaji ce to ka rage hamsin kai kuma sha biyar ɗin da rabi da kake sai in ka zo sha shida sha shida da rabi kake sai da amma ka je ka ce alhaji wallahi sha biyar da rabin nan da kuke saya mana wallahi sha biyar da rabi da ashirin haka muke sai da shi kuma wani lokacin aka yi lissafin kuɗin ɗan a daidaita ma da sauransu in dai mutum ba shi bane zai zo da motan shi ya ɗauka wallahi babu wuta alhaji kasuwan nan kawai da ake dai kawai kunkuntawa shi ake alhaji ya ce naji naji naji ya daito yanzu mai da ta sha biyar ba hamsin sha biyar da hamsin an rage maka hamsin amma dai wallahi in banda kai kaɗai ba na sai da kowa wannan kuɗin kawai da kai ma don ka ce a cankin unguwar ta ku ƙauye ce har yanzu dai komai bai kan kama ba amma za a sai da ta sha biyar da ashirin sha biyar da rabi da ashirin a irin ƙauyukan ku ce wallahi alhaji mu haka muke sai da ta in ka ɗora ko da talatin ka ɗora ba mai si har ta yake ba mai si shi kuma har sha shidda sai da ta yake sha shidda da rabi ya sha sai da ta amma zai na ta rantsuwa la yashtari illa bi yaminihi baya siyan kadara in ya je wajen manyan su face sai da rantsuwa da sunan Allah sannan kuma wala ya biyu illa bi yaminihi in ya tashi sai da kuma baya sai da ta sai da rantsuwa da sunan Allah in ya zo wajen talakawa nashi yan gota su wani ya zo shinkafa muke so buhu da to a ba mu sha bakwai su ce a kai dai sha shida da mana wallahi ko mu ma a can in kazan masu gidan ne ba su da daɗin sha'aniyan su wallahi ko mu ma a can in sha shida da hamsin suke ba mu an ba shi ita sha biyar da hamsin amma yanzu ya ƙara jika guda sha shidda da hamsin ma suke bamu don Allah kawai dai yanzu dai to tun da dai kun ce haka nan ku cire talatin a cikin jika sha bakwai don ku cire talatin amma dai gaskiya iya abin da ya kamata a ce shi ne ku ba da sha bakwai da ƙyat da hama za ka ji ya sai da musu ita sha bakwai ba hamsin shi a can ya siye ta sha biyar da hamsin yanzu ya sai da ribar ɗari uku ya samu a kai amma duk da haka kuma ya ta rantsuwa yana cewa wallahi ka san masu gidan namu ne ba su da daɗin sha'ani wallahi mun ce musu ma gashi a tallaba muku to kaga wani yana da irin wannan tsarin wajen siye in ya tafi da rantsuwa zai yi a a can ya je ya gaya wa alhaji wallahi alhaji ya kunguwar tamu ba hank- ba ba kanta ba a sayan kaya kuma lokacin kaya ma sai ya kawo shi sai da kyat zai siyo kuma masu bashi sun fi yawa hallo in ya tafi can gurin ungo in ya zo ungo su ya ce wallahi kun san masu gidan ne yanzu sun fasa da sun daina baiwa mutum kaya kyauta in suka je kawai ba su da mutunci kai masu kuɗi wallahi kawai Allah da ya shirye su kaga je yana ta musu mummunar addawa shi kuma da Allah kayan da ya kawo wannan ma ko biye bai bada ba to irin waɗannan bai dace ba shi ma Allah subhanahu wataala wato baya yi mai magana magana wanda za ta faranta mai rai sannan kuma baya tsarkake shi daga dattin laifin da yake doke da shi sannan kuma azaba mai raɗaɗi ta tabbata a gare shi wannan hadisi al-Imam Tabarani Abu al-Qasim ya rawaito shi da sanadi wanda yake ingantacce na'am وفي الصحيح عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم قال عمران فلا أدري أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاثة ثم إن بعدكم قوما يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون وينذرون ولا يوفون ويظهر فيهم السمن na'am wafi sahihi ya tabbata cikin bukhari da muslim an imran bin husayn radiyallahu anhuma daga imran dan husayn yardal Allah ta ƙara tabbata a gare su shi da mahaifinsa husayn imran ya ce ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya ce khairu ummati ƙarni wato mafi alkhairin al'ummata cikin al'ummata wato lokacin da ya fi kowane lokaci daraja ya fi kowane lokaci kima shi ne ƙarni wato zamani na wato cikin ba wani zamani wanda aka yi tun daga annabi adam alaihi salatu wassalamu har ya zuwa ranar tashin alkiyama wanda wannan zamanin ya haɗe da gwalagwalai da manyan mutane masu daraja masu kima kamar zamanin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ma'aiki ya ce tsumman lazina ya lunahun sannan kuma wato zamanin da yake biye da zamanina wato waɗanda suka biyo sahabbai zamaninsu ya fi kowane zamani kwaleti ya fi kowane zamani inganci wato idan aka ce zamanin ma'aiki alaihi salatu wasalam ba ana nufin dukkan 'yan zamanin ba mutane kirki ne ba a'a ana nufin wannan lokacin ya fi kowane lokaci mutane na kirki masu gaskiya ba shi yake nuni ba ba za a samu ba mutanen banza tunda a cikin wannan kin zamani aka samu su abu jihal aka samu su abdullahi bin ubai aka samu su umayya ibn khalaf aka samu irin su ukuba a ibn wane yake ce mai akwai wannan ukuba tubuna abi mu'ayyib Uquba ibn Abi Mu'ayyib aka samu irin su Shayba irin su Utuba da sauransu a zamanin ma'aiki to ana samun waɗanda suke tantirai ne to amma kuma nagartattun sun fi kowane lokaci nagarta wannan nagartattun na wannan lokaci sai kuma zamanin da ya biyo bayan sahabbai shine zamanin tabi'ai a zamanin tabi'ai a lokacin nan kasuwar musulunci tana da kyau ɗari bisa ɗari ba wani lokacin da ya fita in banda lokacin sahabbai saboda a lokacin aka samu irin su sa'id ibn al-musayyab irin su uwaisul qarni da sauransu manya-manyan tabi'ai wanda ma'aiki alaihi salatu wassalam ya ce inna khairat tabi'ina rajulun yuqalu lahu uwais mafi alkhairin tabi'ai shine mutumin da ake ce da shi uwaisul qarni uwaisul qarni fa a lokacin shi mutum ne wanda yake in ka ganshi wani tsummo kara ne kayan da suke jikin shi Umar ɗan Khattab ta zai rubuta mai letter lokacin da ya ce mai zai tafi kufa ya ce zai rubuta mai letter in ya je ya damƙa wa gwamnansa ya mai dan abin da yake bukata ya ce a a kunu fi ga bara'in nasi ya ce ranka ya daɗe ina so a barna a cikin wato mutane wanda suke yaku bayi tsummo kara wanda shine a jikinsu ce ba na bukata ya amiral mu'min a barna cikin talakawa wanda ba a san da su ba amma in je ni biya hal in ce gashi umar ya turo da sauransu amma abin da nake so gida wanda ya kamata da sauransu ya ce a mun fi son gida na lahira duniya din nan mun yi kaffa kaffa da ita kaji az-zuhadu inna lillahi ibadan fudana kenan ballaqu dunya wa khaful fitana thumma allazina yalunahum sannan kuma wato zamanin da ya biyo bayan zamanin tabi'ai shine zamanin atba'ut tabi'ina wato waɗanda suka biyo bayan tabi'ai kenan wannan shine zamani na uku wanda ya fi kowane zamani wato nagarta idan ka cire zamanin sahabbai ka cire zamanin tabi'ai to atba'ut tabi'ina wato zamanin su ya fi kowane zamani nagarta qala imran imran ibn husayn yace fala adri azkara ba'da qarnihi marratayn aw thalathan yace to bani sani ba shin ma'aiki alaihi salatu wassalamu bayan karninsa ya ambaci karni guda biyu ne ko karni guda uku ne ce wannan ban sani ba na manta manzo Allah ce summal ladina yalunahum summal ladina yalunahum summal ladina yalunahum ko ku a'a ya tagaita akan summal ladina yalunahum summal ladina yalunahum to wannan a riwayan Imran ibn Hussein wato akwai shakka to amma dai ana ce alqurunul mufaddala sune karnoni guda uku lokacin sahabbai da lokacin tabi'ai da lokacin atba'u tabi'ina shi yasa ana ce da su almutaqaddimuna duk wanda yake cikin wannan karnin cikin malamai za ga ana saka su cikin almutaqaddimuna ne irin su in ka dauka tun daga irin su ibnu shahabin zuhri irin su muhammad ibn sirin irin su wato al-hasan ibn abi al-hasan al-basri irin su sa'id ibn al-musayyab in ka dan hayo sama irin su ayyub ibn abi tamimata kaisan as-sakhtiyani irin su sufiyana ne sufiyan ibn sa'id ibn masruq ne thauri irin su sufiyan ibn uyayna irin su wato abu al-hajjaj shu'ba ibn al-hajjaj irin su al-imam malik irin su al-imam abu hanifa da sauransu ga sunan har ka hau kuma su imam al-bukhari ga dukkanin su suna cikin al-qur'an al-mufaddala al-imam al-bukhari al-imam ahmad ibn hanbal al-imam muslim al-imam tirmidhi al-imam abu dawuda waɗannan dukkanin su sun rasu kafin shekara 300 ta yi cikin ashabu al-kutubi sita wanda ya rasu bayan shekara 300 shine al-Imam an-Nasa'i shi kadai ya rasu hijira ta maiki tana 300 ko da uku ko da biyu wanda yawanci malamai suna saka ya cikin al-Qur'anul Mufaddala saboda rayuwarsa mai tsawo yayi ta ne cikin cikin wannan kwanakin waɗannan shekaru din sai da to shekara uku ce bayan hijira tana shekara 300 shekara uku ce kara shi za ibn hajar ya cire shi cikin mawanda suka mara shi ciki wannan lokaci saboda shi ma saka shi cikin alqurunul mufaddala da mun gane da kyau to aka yi kamata ma'aiki alaihi salatu wassalam ya ce thumma inna ba'dakum qauman sannan kuma hakika za a samu waɗansu mutane tsageru bayan wato bayan waɗannan alqurunul mufaddala za a samu waɗansu mutane wanda suke mutane ne butulu na banza ya shaduna wala yusta shaduna za su dinga bayar da shaida ba tare da an nemi shaida daga wajensu ba irin za a samu mutanen banza wanda za a gawa ne misali ana rigima tsakankanin wani alhaji da wani talaka shi kenan kawai zai cewa alhajin nan ni zan zamanto shaidarka mu je kotu wai shi wannan talakin kawo bakin ciki ne ke alhaji yai na gamin ka da shi ma wannan abin ai naka ne iyaye da kakannu lokacin babanka da Allahu akbar Allah jikan babanka ya ce ma Allah jikan babanka ya ce lokacin babanka ni na rike jikar kudin lokacin da aka siyi hilin wannan hilin lokacin nan jika talatin aka siye shi babanka shi ya siya kuma ni takardar lokacin nan akwai wani yanzu ya rasu Allah jikan shi akwai wani shi ma rasu Allah jikan shi lokacin da ni da shi da shi da babanku mu hudu ko to a gabanmu aka ba da kudin nan sai gane shi ko wannan talakan bayan da ya iya ce kawai kai yanzu dan talaucin ka yana maka zahi ka zo ka ce wannan hilin naka ne ku irin wannan talakawan wallahi shi ya zafa Allah bar ku a haka ya yi ta magana ya ta magana ka ga ya shahaduna wala su ta shahaduna shi alhajin bai ma san ba da wani wanda zai kama mishi amma saboda shi ya san shi talakan ya san in yayi kokuwa wannan abin ya koma na alhaji ko to zai zama to wato makusancin alhaji wanda Allah sallallahu alaihi wasallama ce wa yakhununa wala yu'tamanuna sannan kuma za su dinga cin amana za su dinga ha'inci ba za a yadda da su ba a ba su amana a samu idan ka baiwa mutum amanar jika ɗari kaga ya maka handama ya maka wata kakara da ƙarshe da ket ya baka jaka biyar cikin jaka ɗari ka ce mai jaka kawai da jaka biyar ɗin ma kai yanzu in wata amana ta zo ta miliyan guda ka da muka mishi kaga ba za ka bashi ba to wani za a ga cewa wato harka yar karama in ta hada ku da shi ba a wanyewa lafiya ya za a kai raba bala harka ta hada ku da shi to za a samu irin waɗannan mutane wanda suke da kwai buga-buga da kyau iya so suke kawai su girma maka suna girma maka sai dai Allah baka haƙuri eh sai dai Allah baka haƙuri can tahiya makana wa yanziruna wala yufun ma'aiki alaihi salatu wassalam yace za su dinga yin bakanci amma kuma ba sa cikawa da wannan bakancin za su ce za mu muku kaza za mu muku kaza za mu muku kaza amma daga ƙarshe bayan abin ya tabbata ko ɗaya ba za a muku ba da ke in kun yi ƙoƙari ku samu a muku ma waɗansu jabbi-jabbi suna yin alwashi suna yin bakance amma kuma ba sa cikawa da bakancen da suka yi wanda kuma yana daga cikin alama ta mutanen kirki shine alwafa'u bin nazir yufuna bin naziri wa yakhafuna yawman kana sharruhu mustadira ma'aiki alaihi salatu wassalam yace wa yadhharu fihi musiman sannan kuma teɓa za ta dinga bayyana a cikinsu za ta dinga bayyana a tattare da su wato za ka gan su ɓulɓul idan suka fito kamar sun fito daga gidan wanka ka ga mutum kawai gashi a nijar amma in ya fito kamar wanda ya zo shi daga dubai ka gan shi garau ta'arifu fi wujuhihim nadratan na'im ka gan shi da wani ɗan dis wallahi bai wuce shekara za ka gan shi ba amma ka gan shi zaka ga yayi kyau saboda an fara kakara an fara raruma shi kenan yanzu kawai ciki ake zubawa ka san yanzu idan mutum ya maka alwashi bai cika ba mutumin kirki wannan maganar da ya maka za ta dinga tsaya mishi rai in ya zo ya sa abinci gaba zai ci ga abincin da kyau da sauran shi amma kuma ba zai iya gama cikin shi da shi ba saboda akwai abin da yake damun shi za a gan shi a wannan matsayin matsayi ne wanda yake mai girma inda a ce wani butul ya same shi a wata ɗaya zai iya zamantowa kusan linkin biyun shi inda in ya hau kan sikeli ana cewa sattin gare shi ko to zai iya kai a tamanin a wata biyu amma yanzu shi kuma wannan ya hau da sattin amma da ket in ya je hau wata ran hamsin da shida wata ran hamsin da bakwai a haka hal ya gama saboda alwashin da ya yi bukatarsa shi ne al'ummarsa ta ji daɗi ba wai shi ya ji daɗi ba wani za ka ga a kullum in ana bin shi bashi wala wani baya iya yin barci to amma akwai wanda shi yanzu in ya ci bashin ya ci bashin ko wallahi ko aka ko aka wani ma zai nema ya kara ku ta zai a can an wani wallahi sai ka yana kyau yana mulmul in ka ganshi ya fito daga cikin mota kai ka ce ba wanda yake bin shi bi amma wallahi in za a gaya maka wani bashin da yake bin shi wallahi bashin mutum ɗaya da yake bin shi kai baka iya bayan barci shine wa yadhharu fihi musiman in kaga jiki yana kyau hankali a kwance kenan ko to yanzu mutumin da ake bin shi bashi ina shi na kwanciyar hankali mutumin da yayi alƙawali yayi alƙawali yayi alƙawali kuma basu cika ba ina shi ina kwanciyar hankali to amma za ka yi ta gani irin waɗannan teɓa tana ta bayyana a gare su a ce kai wallahi wani hali ya ɗora ɗan disk aji wannan matsayi Allah ba mu irin shi wani lokacin irin wannan matsayin ba abin roƙo ba ne ma'aiki ya ce wa abdurrahman ibn samura ya abdurrahman la tas'alil imara kada ka kuskura ka nemi shugabanci shugabanci ko a gidanka ka samu ya ishe ka shugabanci na gidanka kaɗai ya ishe ka ko na unguwa ko kar ka nema don ba abin alheri ba in kana fafutuka a baka aka baka ko to wakilta ilaiha Allah ta'ala zai tsame hannun shi ba shi ba kai sai a barka wancan ya zo shi da wacce da matsalar wancan ya zo ka ce kai ya ka biya mutane fa ya shekara biyar din da za mu yi bandar ta mu sai ta yi ta kare kuma bin kara kyau ba duk wanda ya zo nema na a ce banna na kullum da dare dama ka yi magana da wani mai daɗi kullum ya rakawa na jika biyar ƙarshen wata jika ɗari da hamsin kuɗin shi in ka ɗan ƙara hawa ya ka ce a rakawa na goma goma ƙarshen wata jika ɗari uku in ka ɗan ƙara hawa sai ka ce na sha biyar biyar za a rakawa akwai mai kawa madara mai exotic daban kowanne kudin shi kawai karshen wata ne ba wai zancen na yau bane a wannan irin namu na talakawa ka je ka yi ciniki yau ka bada kudi a kowanne kawai karshen wata ne dama karshen wata wannan ya ce alhaji jika hamsin ce za a bada kudin madara to shi kenan ba matsala alhaji kudin ruwa da aka kawo muku roba roba din nan na jika talatin babu matsala ka rubuta kaza kaza sai ka gani cikin irin waɗannan abubuwan bukatar da ba ta kara ta karya ba an kashe miliyan guda a ciki sai kuma abincin gida alhaji tun da ya shiga cikin siyasa ya samu wannan matsayi ya fasa cin shinkafa ya jika 21 bahu me zai da ita ya jika 80 bahu jika 100 bahu wanda ya kawo ta ina gani ko ita za ta dauka kanta allahu alam ko kuma yana ga yankaci za ka koma wata fata ce in baki ne ga za ka koma fari in baka iya larabci ba za ka koyi larabci allahu alamu ne mu sani ba yanzu sai ka shiga irin wannan matsayin za ka san abin da yake gudana Eh, na'am
وفيه عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته na'am wa fihi ya tabbata cikin wato as-sahih cikin Bukhari da Muslim daga Abdullahi dan Mas'ud Allah ta'ala ya kare yadda da shi Abdullahi dan Mas'ud yace hakika ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama yace khairun nasi qarni wato mafi alkhairin mutane a duniya gabaki daya sune mutanen zamani na wato mutanen da suke nagari ne na zamani na to sun fi kowaɗansu mutane nagari na waɗansu zamani wato saboda kowaɗansu zamani ko annabi ne da mabiyan shi zamanin annabi nuhu alaihi salatu wassalam annabi nuhu ne da atba'uhu ko akwai hawariyun nashi to annabi nuhu idan ka hada shi da ma'aiki ai ba zai sha ba mun gane da kyau idan ka hada ashabu nuhin da su abubakar ba za su sha ba su ma mun gane da kyau to shi yasa kowane zamani idan ka ɗako wato shugaban zamanin sai ka ga in ka hada shi da shugaban zamanin ma'aiki wannan mai zamanin baya sha a gaban ma'aiki idan ka ɗako kowane zamani ka ɗako mabiyan wannan shugaba shu- mabiyan wannan annabi din idan ka hada su da shu- da da mabiya wannan annabin za ka ga ba sa sha su ma a gurinsu to shi yasa ya zama to khairun nasi qarni ma'aiki ya ce sun mallazi na yalunahun sannan kuma waɗanda suke biye da su su ne ƙarnin sahabbai tabi'ai kenan sun mallazi na yalunahun sannan kuma waɗanda suke biye da su kaga a wannan hadisi na abdullahi dan mas'ud ya bi kawai ma'aiki ya zana bayan zamaninsa ya zama to idan aka ce ma a kamil qurunul mufaddala sai ka ce salasa wato alqurunul mufaddala wato su ne karnoni guda uku karnu sahaba karnu tabi'in karnu atba'i tabi'in mun gane da kyau sun mai ji ƙaumin ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya ce sannan kuma waɗansu mutane za su zo su bayan wannan zamani guda uku tasbiqu shahadatu ahadihim yaminahu shaidar ɗayansu za ta riga rantsuwar shi wa yaminuhu shahadatahu wato wani lokacin rantsuwar shi za ta riga shaidarsa wato in yi zo shi a kotu aka kawo shi zai ce da wannan zan fara rantsuwa zan fara ko kuma shaidar wallahi tallahi a gabanmu alhaji ya siyo wannan hilin a gabanmu alhaji ya siyo wannan hilin wallahi tallahi shi kuma kawai ƙarya ce haka tasbiqu shahadatu ahadihim yaminahu wa yaminuhu shahadatahu saboda shi ya zo a ɗimoce yake irin ya zo shi alhaji ya ce mishi to fa ka kama jiki in wannan shari'a din muka yi nasara a kanta aga wannan lambun dai ba lalle ba ne a siya maka shi miliyan talatin a yanzu in dai muka yi nasara a kan cewa ya zama nawa to miliyan goma zan baka to kaga shi kuma yanzu ba shi da miliyan ɗaya a aje ko jaka ɗari biyar a aje tuni da ja da aka ce mai miliyan goma yanzu hal ya hararo kalan motar da zai siya wala hal ya hararo kalan motar da zai siya iya gida inda aziri yake ya yi shawara zai koma aladan tsoho da ya ja ya yi shawara hal ya gaya wa matar shi insha Allah akwai wata bukata da muke so ta cika Ali dan zo za mu koma mu ma dai mu raka takawa irin da kowa yake takawa har ka je na irin da kowa yake takawa irin takawa da yake da ba ta mutane ba ce mun gane sai ga to ana zuwa yanzu fa shigar da zai dama kan ya tafi da ya ja shi alhaji ya dan kashe shi da wani abu ya ba shi jika hamsin ya ce to kai kokari kai dimki biyu ko uku ka sa yadi na kirki in zaka je dan kar a rena ka a ce kai wannan yaran yabo nan zaka yi sheda an gama ka je ka samu telan ungulu ka ce in fito da kyau ce alhaji wani arme gare ku ashe ba ma alhaji ba zuwa ka ce a ce ladan a ce ladan wani arme gare ku ce a ba wani arme kawai wata sabga ce za mu je mu alhaji ne zan raka wani guri shi kenan ya ɗauke ka a motar shi kai ma ka sha hula ka karya ta yanda alhaji yake karya ta ka buga fuska kuma in ka je ka da asuwaci Eh, in ka je ga mantar a hannu ga wata mai ake ce mata zobanya ita ma a hannu ka kame alhaji ya ara maka salular shi irin haifan ɗin na 'yan miliyan guda yadda muka muka ya ce rike ta in kaji ta yi jirka wa rike ta kai dai kalka daga ko menene ne to shi- ina shaidan alhaji a ce alhaji ya ce ga suna wa'ina abokanmu ne din wannan ina kuke ya tashi hoto yana karkarwa to shi bai zama abun nan. ya wannan guri na maladan ce eh ladan kin ungur mai wanda ya ce to maladan wannan guri nawa ne ne ce ce wannan talakan zai wannan gurin kuma ran kuɗi da yan banda ma shari'a saɓanin hankali amma dai ai wannan bai kamata ma a ce su ja da alhaji ai alhaji wannan gadon kuɗi ne shi ko kun manta baban shi ai shi ne wanda ya rike tsoron zai kaza kaza kaza ah to to to yana wani shaidar kuma alhaji ya ce ga wancan shi ma yanzu an gama suka tagara a ce a talaka kai ina shaidar ka ya ce shi ba shi da shaida sai Allah to duk wanda suka ba wanda suke ba shaidar ne nashi duk sun ce bisa tare da shi alhaji ya siye su shi ya ce kuma ka zo ka raka na juje ce kai ku sa mun shi cikin Eh, gara wancan kawai raka hawaye ba Allah Mm. to kaga yanzu shi kenan in ya zo shi alhaji ya ɗauki miliyan goma ya ba wannan mutuma yana ba tsimi ba dabara kawai sai ka ji ana ce ai wani zai kaura aladan zuwa ce ladan kin zai kaura aladan zuwa sai ce eh ai ladan yanzu ya koma alhaji da ya ma watakila hajjin mana sai ya ji ya sauke farali a ce to yaya aiko gonar shi ai tana nan bai sai da ta yau gonar shi za ta yi miliyan goma a raka zance a unguwa wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza su musan wata inda aka mishi allura sai daga bayan asiri ya tonu wata ran rikici ya barke tsakanin shi da alhaji alhaji ya ce to ya ba shi kuɗin shi shi kuwa ce zai je karya ta kanshi a a kotu a zai wannan tana faruwa na'am
قال إبراهيم كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار نعم وقال إبراهيم إبراهيم ابن يزيد النخعي أبو إمران الكوفي الله تعالى يجيكن صد رحمه yace kanu yadribuna na ala shahadati wato magabatan sun kasance suna dukan mu suna ba mu kashi ala shahadati akan shaida wanda muka yi ta ƙarya wa nahnu sigarun tun muna yara tun yaro yana ɗan ƙarami idan yana shaidar ƙarya yana shaidar zir to mahaifin shi ya raka kwakwaɗa shi Mm, ya koyar da shi gaskiya ko da shi ma'ahin shi ne ya kuskure to ya koyar da shi in aka tambaye shi ya faɗi gaskiya bangare da kyau wal'ahadi sannan kuma sun kasance suna dukan akan bakance alkawali da muka yi da mu cika ba wani hannu sigarun tun muna yara ƙanana wannan shine al'adar magabata kenan Ibrahim ibn Yazid an-Nakhai yana ɗaya daga cikin manya-manyan malaman tabi'ai Mm, babban malami ne amma gaskiya yana yana da kai fiqh sosai yana da fiqh sosai yawanci za ka ga min as-sahabi Abdullah bin Mas'ud yana daga cikin almajana almajana Abdullah dan Mas'ud saboda alqama malamin sa ne cikin ɗaliban Abdullah dan Mas'ud irin su Masruq ibn al-Ajda malamin sa ne wanda Abdulma- ɗalibin abdullahi ɗan mas'udu ne ɗalibin na na aisha ne da sauransu to ya ce to magabatanmu sun kasance suna ba mu kashi tun muna yara ƙanana akan shaidar ƙarya da muka yi idan mu yi shaida wanda take ta gaskiya ba to za a ga a yanzu yaran ai koya musu aiki kai gana gaskiya ba kai ba nasara in kuka je aka tambaye ka a makaranta ya za a yani da in aka ce in ka ce babanku in aka ce maka babanka ya maka wannan rubutun ko ya ka maka wannan zuwa ka ce wallahi kai ka kakayenka tun kana yaro akwai maka haka nan shi kenan sai yaro in ya zo gida aka ce kaza ya kaza da yabuwar an ba su wajibul man- manzil shi kenan kawai ma'aihi sai ya kira wani ya ce ya mishi ya mishi sai ya kai makaranta to shi dai an san baban shi dai ba mai ba mai karatu ba ne ce to wannan waya maka ya ce ni ne kaya na da murya shi karama ya ce ni ne kaya na dama an jawo shi kunne a gida kalkace fa ne muku da sanya maka ce kai kai kayanka kana a kira baban shi a ce mumtaz a ce ɗanka ya yi ƙoƙari shi ko ashe ɗan na shi ba ƙaramin jahili ba ne. ko rubutu bai iya ba kaga tun daga wannan lokaci an an lalata shi an koya mai in ya tashi shi ma koya 'ya'yan shi wannan tada amma an ba ku aiki kai ne aka ba aikin ai ba babanka ba ko to babanka iya kokarin da zai maka shine zai kawo maka wanda zai dinga maka leson ba wanda zai raka maka wannan aikin ba iya kawo aikin da aka kawo shi wanda zai maka leson zai ce maka eh cikin karatuttukan da muka yi na baya lalle akwai shi akwai shi a mas'ala kaza da mas'ala kaza da mas'ala kaza amma ba zai fudo maka shi ba sai ka je ka nemi kayanka wannan shi zai sa in aka samu yaro ya yi kokari to wannan kokarin shi ne tun daga ta ɗaya ta biyu ta uku ta hudu ta biyar ta shida tun daga nan yaro in ya fara gwanancewa to daga ya tafi kolashi zai fara zamantowa hatsiri yana gama samun birebe in ya tafi zai yi wato segwant wallahi daga wannan lokacin za ka fara ganin nasara cikin tafiyar shi in aka zo baka ya mata bugo ɗaya ana wallahi baka ɗin an kulle ta da sauransu ya ce shi bai ba saboda wani kullewa da sauransu sai shi kawai ya sun ce ganta da ya je da aka bashi ai bai wuce ba minti talatin ya mutu ce kai wani karya gare ka ya ce wallahi ne mu wuce ba minti talatin a ce ka aika don kaji ana ka aika ya yi karatu kenan tun da ya kasa an yi shimhuda mai kyau to amma ya zama to tun da ya kasa wato shahadatu zur ce shahadatu zur shahadatu zur to lokacin da ya zama to shi karhin na baban nashi ya kare ba zancen yin shahadatu zur ana sai ya gani an je yayi bar yayi birebi an ce bai samu ba ce wallahi kawai bireban ce aka kulle ta bana bada an zo an yi birebi a ce bireban ce aka kulle sai a shekara uku ana cewa bireban ce aka kulle amma kuma don ta kare wallahi a kulle tana ana samun masu samu ko ba samu wanda suka yi karatu wanda kuma tun daga ba sun tsaya sun yi wannan sai zama aka zo bak al'amuru a shaddu sai ga tun ana sauran wata ɗaya za a shiga bak wallahi ka ga mutum yana zauwa sallar asuba ka ga mutum yana wuni a daji ka ga mutum yana kaza saboda ya san la haula wala quwwata illa billah summa bishirbul mudhakkira ga al'amari ya ɓaci to shi za wallahi abu inda aka ce za a yi tun daga farko ko za a yi shi da sama sama shahadatu zuwa to bal inda za mu tafi na'am mu je mu fiye masayi هي مسائل الأولى الوصية بحفظ الأيمان الثانية الإخبار بأن الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبغتة الثالثة الوعيد الشديد الوعيد الشديد في من لا يبيع إلا بيمينه ولا يشتري إلا بيمينه نعم.
الرابعة التنبيه على أن الذنب يعظم مع قلة الداعي الخامسة ذم الذين يحلفون ولا يستحلفون السادسة ثناؤه صلى الله عليه وسلم عن القرون الثلاثة أو الأربعة وذكر ما يحدث بعدهم السابعة ذم الذين يشهدون ولا يستشهدون الثامنة كون السلف يضربون الصغار على الشهادة والعهد fihi masail a cikin wannan babi akwai matsaloli wanda ya kamata a ce mun waiwaya zuwa gare su mun fahimce su al'ula matsala ta farko a cikin wannan babi alwasiyyatu bi hifzil aiman wato wasiya daga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya yi wa bayinsa game da kiyayewa rantsuwoyi ba a kowane abu bane kawai za ka dinga dafka rantsuwa rantsuwa sai lokacin da tura ta kai bango lalle dole ne akwai bukatar kai rantsuwa sannan za ka yi sannan kuma in kai rantsuwa karka kuskura ka saba wannan rantsuwar taka sai ka ga cewa lalle cikin saba ta alkhairin anan yake sannan za ka saba ta asaniya matsala ta biyu al-ikhbaru bayar da labari cewa bi annal halifa manfaqatul lisil'a wato haƙiƙa rantsuwa ta ƙarya mai tafiyar da kadara ce mai sawa kadara ce ta samu shiga a wajen mai siyi sannan kuma mamhaqatul lil barka mai shafewa albarkan nema ce duk wanda yake so neman shi yayi albarka to kare zamanto yana ƙarya a cikin kasuwancin shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce innal tujjara yub'athuna yawmal qiyamati fujjaran wato haƙiƙa 'yan kasuwa za a tashe su ranar tashin alƙiyama suna fajirai saboda yawan rantsuwan nan manzo Allah sallallahu alaihi ce innal bai'a yahduruhu al-laghaw war rafathu fashubuhu bis sadaqa yana cikin sunan na Abi Dawud al-thalitha mas'ala ta uku al-wa'idu shadidu wato narko na azaba wanda yake mai tsanani ban tsoro wanda yake mai tsanani fi man la yabi'u cikin mutumin da baya sai da kadarar da ya siyo daga wajen masu gidan shi baya saida ta ga na ƙasa da shi illa biyaminihi face sai da rantsuwa wala yashtari illa bi yaminihi hakanan baya sayan kadara daga wajen masu gidan shi face sai da rantsuwa ya je shi wajen masu gidan shi ya dafka rantsuwa ya dako kaya ya zo shi kuma ya dafka rantsuwa wajen talakawan da suke ungo shi ya sai da musu da rantsuwa arabi'a mas'ala ta hudu at-tanbihu fadakarwa ala anna dhanba ya'zumu ma qillati da'i akan cewa haƙiƙa laifi yana girmama tare da karamcin abin da yake kiran mutum zuwa ga laifi din kaga lokacin da ya zamanto an ce ga wannan dattijo ne furfura ta kunno mishi kai wanda ya kamata a lokacin yayi la'asar duk waɗansu ayyuka na banza a ce ya daina ba wai zina ba ko zama a titi yanzu ba nashi bane in dai ba larura ba ta bukatar da shi to amma kuma ka ga a wannan lokacin ne ya ɗauri aniyar shi sai ya yi ƙara'i sha ai lokacin muna yara iyayenmu ai ba su bar mu muka yi wannan abin
wani kuma in kaje na magana sai kaje an yana wani cika baki aka cin mana yara mu yi wannan abin ba shi ne yanzu kuma muke yi dole mu ɗan yi ƙara'i in baka yi ba ba ƙara'in holewa ai akwai film da aka yi ko ƙara'in holewa aka yi dattijawa da hurhura wasu zo da tankiyo da komai suna rawa wai alhajin ne ba za mu yi ba da sauransu to kaga wannan lokacin da ya zama dattijo hurhura ta kunno mishi kai amma kuma duk da haka ya tafi yayi zina ya fi girman laifi a wajen Allah sama da matashi saboda ra'aytu shayba min nuzrin manaya li sahibiha wa hasbuka min nadhiri wal mawaqi fada aw lam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkara wa ja'akum an-nadhir furfura idan ta zo ta waɗansu daga cikin malamai suka ce waje akumun nadiru ɗin shine ashaibu mun gane da kyau sannan kuma ma'aiki alaihi salatu wassalam ya faɗa a hadisin abu huraira wanda yana cikin bukhari a azarar lahu ila mudin akhara ajalahu hatta ballagahu 60 sana in dai ka kai shekara 60 ko to baka da wani uzuri a wajen Allah baka da wani uzuri shi yasa ƴan kasuwa na Madina a lokacin tabi'ai din ɗan kasuwar da ya shekara 40 da wani abu kawai yana kasuwanci ko to yanzu kuma kasuwanci za a bari abin da aka samu na baya Allah mashi albarka shi za a yi ta ci yanzu a je masallaci a shiga gida iya karatun alkur'ani azkaru hadisan ma'aiki amma zancen a ce kuma a ci gaba da fagamniya to a yanzu baya ne za a ci gaba nai to abin da aka tara a yi kokari a cinye shi kafin a koma ga Allah mun gane da kyau alkhamisa mas'ala ta biyar zammul ladhina yahlifuna wala yustahlafun wato zargin waɗanda suke dafka rantsuwa ba tare da an nemi su rantse ba as-sadisa kamar yadda ma'aiki yace inna qauman ba'adakum yashaduna wala yustashhadun wa wa yanziruna wala yafun wa yahlifuna wala yustahlafun wa yadhharu fihi musiman mun ga da kyau as-sadisa mas'ala ta shida sana'uhu sallallahu alaihi wa sallam ala al-quruni thalatha aw al-arba'a wato kirarin ma'aiki sallallahu alaihi wasallama da ya yi a kan waɗannan ƙarnoni guda uku ƙarninsa da kuma ƙarnin da ya biyo bayansa da kuma ƙarnin da ya biyo bayansa ko kuma ƙarni guda hudu wa zikiru ma ya hadusu ba'adahum da kuma ambatan abin da zai iya faruwa abin da zai faru bayan waɗannan alƙurunul mufaddala na samun mutanen banza miyagu waɗanda za su yi ta ƙarya da sauransu wa yakhununa wala yu'tamanun kenan na'am السابعة ذم الذين يشهدون ولا يستشهدون مسألة تبقى أتكين wannan babe zargin waɗanda suke shaida ba tare da an nemi shaida daga wajensu ba الثامنة مسألة تتقص تكرشي a wannan babe كون السلف يضربون الصغار على الشهادة والعهد wato kasancewar magabata na ƙwarai sun kasance suna dukan yara ƙananan su wato akan shaidar ƙarya da suka yi da kuma alkawali da suka yi ba tare da sun cika ba yawwa ina ga za mu tsaya a nan a karatu na gaba sai mu tashi daga kan babu ma ja a fi zimmatin lahi wa zimmatin nabihi sallallahu alaihi wa sallam subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik